الهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانظره إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافي نوع لا مشافي نشدة لا لا مشافي وكونه تعالى كسر شور الله تعالى عاجزا ولله wato gasiyayye shi Allah ya zama ajizi ba ana kawo mutum ajizi ne ba eh to wannan tafiya ce ta ɗan adam da dukkan wani makaluki kasancewar Allah a sai ya zama to ajizan gajiyayye ko mai kasawa muhalu abun korewa ne anillahi ta'ala wannan kishiyar ƙadira akwai ƙadiran wa muridan wa aliman wa hayyan ba ajizan kishiya ne na ƙadira an ce shi ne iko ne wannan sifa ce wajiba matabbaciya ga zatin Allah to kishiyar ta shi ne ajizan mai gajiyawa wa mukurahan kasancewar Allah abin tilastawa shi ne kishiyar wa muridan abin da ya yi nufi shi yake aikatawa ba wanda ya sai tilasta shi ya yi abin da bai yi nufi mukurahan Allah ya zama abin tilastawa kai muhalu wannan abin korewa ne anillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala wa jahilan kasancewar Allah jahili ko a ce bai san wani abu ba ko wani abu ya koyi gare shi bai sani ba muhalu wannan abin korewa ne anillahi ta'ala gabarin Allah wa mayyitar kasancewar Allah matacce shi ne kishiyar hayyar sun ce wa hayyar rayayye ne kuma ya zamanto matacce a kishiyoyin juna ne mutuwa ɗin muhalin abin korewa ne alillahi ga Allah ta'ala wa a san kasancewar Allah duka wa kaunu hudun nan ne yake tafiya da shi shi yasa na farko bai sa wau ba wa kaunu ta'ala ajizan wa murida wa mukrahan din nan ma'anarsa wa kaunu ta'ala mukrahan وجاهلا معنى الوطن وكونه تعالى جاهلا وميتا معنى الوطن وكونه تعالى ميتا فسعني كمان ميتا وبسياك يأتي في دواب الكون وأعما كثن سي وسمكاه محال وانا أظن كل وانا عن الله تعالى إن كان أنت مكا وبصيرا وتكيشر بصيرا شيني أعمى wa abu kama kasancewar Allah daidai muhalu abun kolewa ne anillahi ta'ala abu kama shine kishiyar mutakalliman ba a ce wa mutakalliman ba to sifa ce ta Allah mai yin zance to ya zama daidai abu kama wanda baya yin zance muhalu anillahi ta'ala abun kolewa ne ga Allah ta'ala sai dai din Allah da ganin Allah da zancen Allah ba irin na mutane ba ne ba irin na halitta ba ne gani ne da ya dace da zatinsa magana ce zance ne da ya dace da zatinsa ka gane a ji wanda ya dace da zatin ba irin na makalu domin ya ce laifin da mutum shehu dole ka da Allah yana ji yana gani yana yin zance amma ba irin na makaluki ba ha'ula waɗannan sifofi guda bakwai abdadul ma'anawiya sune kishiyoyin ma'anawiya qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa tabi'an wa basiran wa mutakalliman waɗannan kishiyoyin su ne waɗancan matabbata ne da zatin Allah waɗannan kuma kishiyoyin abun korewa ne anillahi ta'ala ga barin Allah ta'ala alhamdulillah sai ne akbari shafi aka gari shafi na goma sha shida, ina za mu tashi, wa fada'iluhu mustahabban alwala at-tasmiyatu ambatan Allah shine yin bismillah in ake basmala a gane ai shine bismillah an ce at-tasmiyatu ambatu ambatan Allah shi ma da bismillah ake yi amma basmala shine sunanta na asali aka ce basmala bismillahir rahmanir rahim aka ce hasbala ana nufin hasbunallahu wa ni'mal wakeel aka ce hauqala ana nufin la haula wala quwwata illa billah aka ce hailala ana nufin la ilaha illa ka gane ai basmala kenan to da basmala da tasmiya duk ana nufin ka gane ai bismillah abin da yasa bai ce bai ce basmala ba in an ce basmala ana nufin gaba ɗayan ta complete din ta bismillahir rahmanir rahim shine basmala in an ce tasmiya to bismillah kawai ya bismillah shine ake nema wasiwaku da yin asuwaki kafin alwala waza'idu da mai daɗuwa alal gafilatul ula akan wankin farko fil wajhi wal yadayn a cikin fuska da hannaye guda biyu wankin farko a fuska shine farilla na biyu da na uku mustahabbi ne wanki na farko a hannaye zuwa gwiwar hannu shine farilla ƙari akan wankin farko shine wanki na biyu da na uku mustahabbi ne amma da shara'in idza au'aba bil ula eh kamar yanda mai ashimawu ya kawo idan ya bibiyi gabarsa da wankin farko shine sharaɗin. in wankin farko ya gama wanke fuskar to na biyu da na uku mustahabbi ne haka na in wankin farko ya gama wanke hannun na biyu da na uku mustahabbi ne amma in wankin farko bai wadatar ba to in ya zo na biyu har yanzu a farilla yake in a na biyun ma gabar ba ta wanku ba in ya zo na uku har yanzu a farilla yake wal bidayatu bi muqaddami ra'si da farawa da magabacin kai shine goshi in zai wanke fuska ya faro daga goshi zuwa ƙasa in zai yi shafar kai na farilla ya fara daga goshi zuwa ƙeya wa tartibu sunan da jeranta sunnonin alwala ya fara da wanke hannaye guda biyu iya wuyan hannu kurkurar baki shakarwa facewa to jeranta waɗannan mustahabbi ne kamar yadda jeranta farillai kuma sunnoni ne wa qillatul mai da karanta ruwa alal ubi akan gaba da ake wankewa wa taqdimu luguna da fara gabatar da wanke dama alal yusra abu sahabu mustahabbi ne wa taqdiru asabi'il yadaini da tsantsefe ‘yan yatsun hannaye, alhamdulillah, sai ne, a shimawi shafi na nawa, shafi na ashirin da takwas, sai na za mu tashi. Wa minal makaruhi yana daga abubuwan da aka karhanta a sujudu yin sujada shafi na nawa kace? Wa minal makaruhi yana da abin da aka karhanta a cikin sallah السجود yin sujjada ala kauri amamati akan naɗin rawaninsa ya naɗe rawani har goshi inda yake aje goshi ba ƙasa ya naɗe rawani to ana so in ya zo sallah ya ja rawanin nan zuwa nan goshinsa ya bayyana da zai aje goshinsa a ƙasa ba a kan rawani ba in ya yi sujjada a kan rawani sallah ta inganta amma ya yi makaruhi ina fata an gane eh shi ne mai ahalar yake maka wa man sajada ala dayyatin ai au dayyatai ko yana nufin nadi nan nan ya kashi da kauri ka gane shi ma kewayawa shi da kauri ba shi irin shamsu kuwirat idan aka juyo da rana ta tafi za ta faɗi sai aka juyo da ita shi ma wani in aka nada ai juyowa ake ai ta nadawa ko shi ne kauri kenan da hausa dai ba abu da ya ka ce nafi nadin rawani to shi ma ɗayyu ɗin ma'anarsa nadewa ba akwai ɗayyun arziki ba an yi masa ɗayyu an nade masa ƙasa kenan shi ne can ya amfani da kalmar ɗayyu nan kuma ma ya amfani da kalmar kauri kewayawa duk ma'anar su ɗaya to yace wa man sajada ala yace mutumin da ya ji ne ahalari wanda ya sajada akan natsi rawani guda ɗaya natsi ɗaya ne kawai a gushin sai ya tsola natsi ɗaya akan ƙasa ya sujada yace au ɗaya ta yi ko ko natsi bi kewaye biyu fala sai alaihi ba komai amma fa akwai sarhanci ga bi atimawi ya gaya maka wasujudu ala kauri amamati can yana maganar jaiz ne halal ya halarta amma akwai karhanci don kuma yana maganar makaruhi to shi ma da yace in yi sujada akan nadi ɗaya ko biyu fala sai alaihi in nadin ya kai uku ba akwai shi a alaihi sallah ta bashi ko yau in ya wuce nadi biyu ya kai uku zuwa sama kuma ya zo sallah bai ya shi sama ba ya ajiye goshi a ƙasa ya ɗola a kai to ba yi da sallah sujjadarsa bai yi ta a muhallin ba amma in bai wuce ɗaya biyu ba to wannan kan falashe a alai amma akwai karhanci shi yasa mana ce wasu dudu ala kauri amamatihi da yin sujjada akan naɗin rawaninsa au ƙarafi kunnihi ko gefen hannun rigarsa yana da hannun riga sudaniya irin mai yalwar nan da ya zo su jada shi dan gaye ne za su goshinsa ya taba ƙasa ya yi wanka ya shafa mai baya so ya ɓata kwalliya sai ya shimfiɗa tarafi kunni gefen hannun rigarsa ya yi sujjada sallah ta inganta amma ya yi makaru auri da'ihi ko mayafinsa mayafi da yake yafa irin mayafin alaji da ya zo sallah sai ya jawo mayafin da ya shimfiɗa na ɗora goshi a kai don kar goshinsa ya taɓa ƙasa ya yi makaruhi wal qira'atu da yin karatun qur'ani tun ruku'i wasu sujudi a cikin ruku'u da sujjada ba a yin karatu a cikin ruku'u ba a yin karatu a cikin sujjada sai dai in aya da take dauke da addu'a ne to an yadda a yi ta da sigar addu'a amma a cikin sujjada ita ma ba a ruku'u ruku'u ba a yin addu'a a cikinsa ba a yin karatu Qur'ani a cikin sai da tasbihi kadai sujjada ce ba a yin karatu amma ana yin addu'a to in ayar tana dauke da addu'o'i ne babu laifi dan kai ta asigar addu'a a cikin sujjada wa du'a'u da yin addu'a bil ajamiyyati da gwaranci eh ajami yaran da ba larabci ba kowanne iri ne ko turanci ne ko turkanci ne ko indiyanci ne ko jamusanci ko hausa ko gabanci ko fulatanci a cikin sujjada ko a zaman tahiya da ake addu'a a cikin sallah kai addu'a da wani yare wanda ba larabci ba makaruhi ne lil qadiri alal arabiyya ga wanda yake da ikon yi da arabiya larabci za ka iya yi da larabci sai kuma kai da wani yaren ka kai makaruhi amma bai bata sallah in dai a mahallin da ake addu'a ne wa iltifatu da yin waiwayen dama ko hagu fi salati a cikin sallah makaruhi wa tashbiku asabihi da sarke yan yatsunsa haka yana sallah makaruhi ne wa farqa'atuha ko da kuma kakkarya ta kash kash din nan da yan yatsu a cikin sallah makaruhi ne wa wadu ya dai da dora hannayensa ala khasirati akan kwankwasansa khasira yana sallah yayi tsayi wannan tsara ya dace kwankwaso shi da yi kabudun ba shi bai yi sadulun ba makaruhi wa iqa'uhu da kuma dafe shi dafe kwankwaso amma asali iqa'u shine zama akan dunduniya guda biyu da duwawu biyu haka shine iqa'u makaruhi ne a zaman sallah kai wannan zaman shi ne iqa'uhu eh kamar yadda an ka duba a gefen hatimin da gefen da yake wa iqa'uhu bi an yaba al yatahi ala aqibai ya tsola duwaiwansa guda biyu ala aqibai akan dunduniyarsa guda biyu halal julusi baina sajda kai a halin zaman nan na tsakanin sujjadu guda biyu to wasu har a zaman tahiyya ma su ko shi ne yana maganar ma yawanci suna yi ne lokacin da aka ɗauko daga sujada farko aka zauna kafin a koma sujada ta biyu wasu har a zaman sanya suna yi in dai ba wata larura ta ciwon kafa ko kiba ko wani abu da yasa dole sai haka zai iya yi to in yi wannan yayi makaruhi amma sallah ta inganta wata gamiru aine da nutsa idanuwansa a cikin sallah rufe ido a sallah makaruhi ne alhamdulillah har yanzu baka zuwa ba tsare na to fa to zafin rana ne tsakon kwani ne abin ko to dai zuwa yi to ne eh, ah, to suna haka ko idan idan ba wannan kasar karbalan kenan to kaji shi'a ne ban san inda suka sani a to to kaji inda inda ya samu shi'a ne su ne suke wannan sai ne sai risala izziya shafi ɗari da talatin da biyu za mu tashi wa yajma'u bainal maghribi wal isha' ka gane ai liman yana hada tsakanin magaruba da isha a masallaci lil matsari domin ruwan sama wahada hushi kadai magaruba ta yi ana ruwa ko ba duhun damuna ko ba shaƙi yanzu aka fara ruwa magaruba ta yi to dan ruwan sama kadai da yake zuba ya halatta liman ya hada magaruba da isha au ko kuma ma'azzulmati wa tsini ka gane ai ruwan saman ne ma'azzulmati tare da duhun damuna wa tsini da kuma laka ina fata an gane la ma'azzulmati ba wai saboda duhun damuna wahada ita kadai ko da ruwan saman ya ɗauke amma akwai shaɗi shi ne a tsiru ba yadda za ka zo masallacin nan sai ka shiga ruwa sannan kuma ga duhun damuna to idan akwai wannan ko ba a ruwan sama ya halatta in liman ya zo ya haɗa magarba da isha amma la ma'azzulmati ba wai dan duhun damuna ba wahada ita kadai kaga wannan abun wannan hukuncin na biyu da na ƙarshe baya aiki a birane sai dai na farkon kawai lil matsari wahada yanzu wanda yake zaune irin sa abuja da unguwannin gra irin na kano kaduna da manyan birane wanda in an fito daga gida ma ba za ka kasa ba daga kwalta sai interlock sai tayin har ka je masallaci eh to a nan in ruwa ya ɗauke in aka fito ba ku da dalilin haɗa magarba ne inda ba maganar addini ko kuma ba maganar azulmat saboda duk gidajen su in ba lantarki ma akwai jannare kuma ba sa rasa soke da za a haska zuwa masallaci kaga wannan ba zai aiki ba a manyan birane sai dai a karkara inda ake da kako ake da ƙarancin haske in an yi ruwan sama ga duhun damuna ga laka to wannan ko ba ruwan sama a iya haɗa magarba da isha amma inda babu zulma babu addini to sai dai ruwan sama kadai wanda ba dama ka fito ka zo masallaci sai ruwa ya jiƙa ka to in ka zo ana ruwan nan ka haɗa magarba da isha dan ba san san da za a ɗauke ba in aka yi magarba kadai aka koma ana ruwan nan ba kowa zai dawo sallar isha ba sallar isha kuma tana da muhimmanci ta kuma garuba halala da daraja to saboda kwaɗayinta aka langwanta wa mutane a dalilin ruwan sama kadai wahadahu a hada magaruba da isha ko kuma a ruwan ya ɗauke amma akwai duhun damuna akwai laka ko ba ruwan an yi ruwan la'asar an ɗauke shi gab da magaruba ba ruwan ya ɗauke amma ba yadda za ku zo masallacin nan sai kun shiga ruwan sama da shaƙi gashi kuma an kuyi magariba kun fito ga duhun damuna kuma a ce a sake dawowa isha to an yi langwami a iya hada magariba da isha la ma'azulmati ba wai tare da duhun damuna wahada ita kaɗai ba ba ruwan saman ya ɗauke kuma babu caɗi ya ya ya tsotse ko ya kwalanye a kwalbati ko kaso ko garuruwa masu duwatsu da kwazazzabai ne daga an gama ruwan sama zaka neme shi ka rasa babu su kasar su ba ta tako ba saboda duwatsu da tsakon kwani irin su Jos da wasu yanki masu duwatsu ana gama ruwan sama minti kaɗan sai ka ce ma kaman ba a yi ruwan ba shi ya gangare ya tafi kwazazzabai da cikin duwatsu to a irin wannan ba za su yi magaruba da isha jam'i ba ma'azzulmati wai don duhu wahala ita inda ba za a shiga ruwa ba ba shafi in dai ruwan ya ɗauke babu shafi kawai a fito kowace a yi ta a lokacin ta wa fi jam'ihi liqini wahdahu a cikin jam'in da liman zai yi da mamunsa a daren ruwan sama liqini domin taɓo wahdahu shi kadai ba ruwan saman ya ɗauke kuma babu duhun damuna sai laka da shafi a yi magaruba da isha a haɗa su gaba ɗaya ƙaura ne an yi faduduwa guda biyu mashahura dukkan su mashahurai alhamdulillah an samu saɓani kenan duba da wani in ya koma fa ba zai iya sake shiga ruwa ya dawo masallaci ko ba duhu ko ba ruwan sama sai ne misala ta biyu ɗari shida da arba'in na za mu tashi risala ɗari shida da arba'in da uku ta murjani wa yuzkaru an zai ibn sabitin ana ambatan wata ruwaya mawqufiya daga zaidu dan sabit masanin gado annahu zai ba mun ce wala yarisu inda maliki akharu min jaddataini ba ko a mazhabar malikiya a wajen imam malik a mazhabarsa fiye da kakanni mata guda biyu ba sa gado wanda suke gado a mazhabar malikiya ummil abi uwar uba wa ummil ummi da uwar uwa wa umma hadiyawa da uwayensu mata jiya mun yi su a ko wannan a malikiya su ne suke gadon jikansu in ya mutu to amma yace wa yuzkaru ana ambatan wata ruwaya mawqufiya an zaid ibn sabit daga zaid dan sabit annahu cewa shi zaid ibn sabit warrasa salasa jaddatin ya gadarwa kakanni mata guda uku gado kakanni uku aka samu kuma yake kowace tana da gado aka raba musu su da su uku kaga ya sabawa ruwayar malik ko wahidatan kaka ɗaya daga cikin uku min kibalin ummi daga shashin uwa ne wata ta haifi uwa wasu na ta yi kakanni mata guda biyun min kibalin abi daga shashin uba ne su ne ummin abi uwar uba wannan ba matsala mun san da ku uwar uba ita ce kaka ta wajen uba to wa ummi abil abi da uwar uban uba waye waye uban uba kaka ko to uwarsa ina fata an gani lalle wannan ta yi tsawon kwana an haka ne dan jikanta ne ba jikanta ba ita wannan ummul abi a ita ta jikanta ne ko amma babu uban da ana maganan ba uban shi yasa ita ma ta shigo ka gane kakanni biyu na bangaren uba ummul abi da mun san uwar uba to wannan ummu abil abi shi ma uban ubansa da ya aike shi to uwarsa zai dan sabita duk abin duk kakanni ne ita wannan uba ta aifa ita wannan uban uba ta aiki kuma tana nan dan jikan da ya mutu ba jikan da ba dan jikan yace duk a ba su gado amma dai wala mihu kad ba a kiyaye wata ruwaya kwaya ɗaya ba anil khulafa'i da khulafa'ur rashidin abubakar umar usman ali ba a rawaito taurisu a kasar rijiyar da sani ba da gado ga mafiya da kakanni guda biyu ba shi ya sa maliku ya tsaya a hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi da halifofinsa guda hudu kakanni biyun da aka faɗa ummul abi wa ummul ummi su kaɗai ake wa umma hati ma in babu su iyayensu mata suna tsayawa a matsayin su ai ita ma kaka ta wajen uwan dan ba uwa ne ko ta zo ta tsaya a matsayin uwa to ita ma in ba ta nan uwarta kakar uwa za ta iya tsayawa a matsayin da su ne umma hadi ma to amma wancan abin da zai dan sabiti yayi kamar ya zama shazi ne amma kar ka manta abin da sai mai sala ya kawo maganar zai dan sabiti yana da shahada ta rabon gado daga manzon Allah shi kuma shi yasa maganar sa a cikin rabon gado aka ce zai dan sabiti ya ce to a bar izina ce ana ɗaukar da muhimmanci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya masa shaida yake a'lamukum mirasa zai dubul sabit sahabbai gaba ɗaya tara yace wanda ya fi ku sanin gado shine zai da dan sabit magana ne faɗa kaga ya ba shi sabit ko shahada na sanin gado saboda haka da risala ya kawo maganarsa duk da ba cikin kulafa wa rashidi ba su yi wannan hukunci nasa ba manzan Allah ma bai yi ba amma dai shi ya yi kuma manzan Allah ya ce ya fi kowa sanin gado kaga maganarsa abin dubawa ne shi ya sa mai risala ya kawo duk da ta sabawa mazhabarsa da yake magana mai risala yana magana akan mazhabar malikiya ko kuma ya kawo magana da ta sabawa mazhabarsa bayan ya kawo maganar limamin mazhabar ko wala ya rufe inda malike kaga ya kawo maganar mai mazhabar to saboda muhimmancin kuma maganar da dan sabit da yake da shaida tun daga manzon Allah sai ya kawo maganar sa shi ma ga abin da yake to ko a malikiya kake in waɗannan ne sun haɗu zai yi ya ma tun a zamanin sa da ya faru ba mu ƙara ji a tarihi an ƙara yin makamancin kaga ne a samu uwar uban uba kuma har jikanta ya mutu ya bar dukiya za a raba gado a ce ita ba kai wannan zai wahala to amma in ya faru babu laifi tunda zai bi dan sabiti yayi a hada su su uku da wacce ta haifi uwan da wacce ta haifi uban da wacce ta ta haifi uban uba a raba musu su dusun su sai su raba a tsakanin aha wa mirasul jaddi gadan kaka in an ce maka kaka fa a raban gado wanda ya haifi uba tun a farko ya gaya maka kaka na wajen uwa baya gado ko ba za ka iya ce maka kaka yana nufin na bangaren uba ne ba sai ya gaya maka abil abi ba ya riga ya gaya ma a baya wa mirasul jaddi gadan kaka da ya haifi uba idan fara da in ya kadaitu ya zama shi kadai jikan ya mutu ya bari to falahul malu duk dukiyar nasa yanda uba yake asibi to in babu uban kaka yana zama asibi kamar yadda in kakan ne ya mutu bai bar ɗa ba sai jika shi jikan shi ma zai zo ya zama asibi to haka nan idan jikan ya mutu ya bar kakan shi kadai falahul malu kakan nan duk dukiyar ta ce walahu ma'al waladi zakari aw ma'a waladi zakari aw ma'a waladi waladi zakari as-sudus as-sudus muta'alliqun bi lahu ka gane ai walahu sudus ne sai jinkirta shi a ƙarshen jumla alƙur'ani kan shi yana kawo kalli kulli wahidi minhuma as-sudus ko yawwa shi ba za a ƙarshe yake kawo shi to shi ne yake maka walahu ai as-sudus nan na ƙarshe kaka ana ba shi sudusi ɗaya bisa shida ma alwaladi zakari in zai yi gado tare da ɗa namiji ka gane ai inda ya mace ne za su yi zakari a'a inda ya mace ne zai ɗauki nusufi ita ya mace rabanta ne rabi in ta zama ita kaɗai ko shi kuma kaka sai ya ɗauki rabi shi ne asiri fifty fifty za su to amma inda ɗa namiji ne guda ɗaya to kaka zai ɗauki asudu ɗaya bisa shida ne kamar yadda uba uba idan yana nan shi ma sudusi ne za a bashi in akwai ɗa namiji au ma'a waladul waladi ko kuma kaka zai yi gado tare da ɗan ɗa azzakari shi ma namiji jika ne na ɓangaren ɗa namiji shi ma namiji ne wanda ya aife shi namiji ne uban uban nasa kuma ya mutu kuma ubansa ma babu shi ne zai gaji kakan eh yawwa ana ana maganar kaka zai yi gado to ubansa ne ya mutu ga ɗa namiji ko to shi wannan kakan yanzu in babu ɗa namiji amma akwai jikan ɗansa shi ne waladi waladi ɗan ɗa na ɗan kakan in zai yi gado da wannan za a bashi su da su fa'in sharikahu ahadun min ahli sihami amma in wani mutum ne daban yayi tarayya da kaka daga su ma'abota rabo gairul ikwat wal akhawati banda ƴan uwa maza da ƴan uwa mata yana maganar babu dan babu jika kuma babu ƴan uwa maza da ƴan uwa mata shakikai ko da abai dama ulai kaka yana kore su mun karanta a baya ko amma akwai wasu kuma ahlul sihari su wane ne akwai mata ta aure akwai uwa kaga ba sa cikin waladu zakari wa waladul waladi ba sa cikin ikiwat wal akawat to in zai yi gado kuma wani ahadun yayi musharaka da shi amma ahadun din nan ba da bane ba jika bane ba ƴan uwa maza bane ba ƴan uwa mata bane to fa yuqu da lahu bi sudus da farko za a yi hukunci gare shi da sudusi a kasa shida a bashi daya a ce amma ka dakata kar ka yi nisa fa in aha sai me min almali idan aka bawa wanda ya yi musharaka da shi labansa in mata ce tunda ba ɗa ba jika kaga za a ba ta rubu ko idan uwa ce tunda ba ɗa ba jika babu ƴan uwa da suka kai biyu zuwa sama za a ba ta sulusi ko shi kuma ya ɗauki sulusi an raba shida an ba shi ɗaya saura nawa an ba wa uwa uku an ba wa uwa biyu kai biyu shi ne sulusi a cikin shida eh saura uku ko to idan wani abu ya rage wannan abin da ya rage kana da kuma ya kasance da kaga sun yi laifi da uwa sun yi zakari a cikin shida ita an ba ta biyu ba an ba ta ɗaya bisa uku ba shi kuma da an ba shi ɗaya ya zo ya haɗa da uku kaga ya samu biyun abin da ta samu shi ya samu hudu ita ta samu ne biyu kaga sun yi duk zakari mutum da hajjin unsa yi amma abin da ya ba shi na farko wannan sudusi ne na biyu kuma ukun nan asirci to in kuma mata ce ba ba uwa ba matar aure ita rubu ake ba ko in an kasa sha biyu uku za a bata a cikin sha biyu shi ne rubu ko uku uku sau hudu ba sha biyu ba in aka bata uku an bata rubu a cikin sha biyu shi kuma an ce za a ba shi sudusi nawa ne sudusi a sha biyu ka ce biyu don duk biyu sau shida shi ne sha biyu to in ita an bata uku shi an ba shi biyu a cikin sha biyu saura nawa ka ce mu saura bakwai eh saura bakwai to bakwai nan da ya rage kana lau shi ma na sani kakan da ya ɗauki biyu wannan sudusi da gona ya bashi wannan bakwai da ya rage asibiti ne ya bashi to abin da ya sa mali ya ce maka faɗin baki ya shaikun in wani abu ya rage to akwai juyin da za a yi kuma ba abin da zai rage nan mun yi magana akwai mata ne ita kaɗai ko akwai abin nan uwa ita kadai to in uwa da mata sun haɗu gashi kowa za a ba shi rabon yadda muka faɗa ɗin nan akwai uwa akwai matar aure akwai kaka amma ba ɗa ba jika ba ƴan uwa su kai ba ƴan uwa ne akwai maza da mata to a nan in aka raba sha biyu kaka an ce ba ba shi kudusi ba shi ne biyu uwa muka ce za a ba ta nawa uku uku shi ne a tulusi nawa da hudu za a ba ta a ce hudu ne ga da ta hudu domin hudu sau uku shi ne sha biyu shi an ba shi biyu uwa an ba ta hudu ba shida ba to mata tana neman nawa uku ko uku shi ne rubu ko yau uku shi ne rubu saura nawa ya rage eh to shi ma wannan ukun kana lahu fa inna fa in kana ma ahli siyam ikwatu idan ya kasance akwai ƴan uwa shaƙiƙai ko ne abai da mali ummai babu eh? to alhamdulillah sai ne sai sai mu tashi tsaye kana muna cikin gadon kaka da hannu to sai ne sai hashiya hashiyatul adawi shafi na ɗari da to ina za mu tashi kar kar ka ce an taƙala ko ka ce summan taƙala ko ka ce summa in taƙala shafi ɗari biyu da ashirin da biyar to ina ne summan taƙala sannan malam mai risala ya ciratu ya takallamu yana yin zance ala man umaru bil i'adati fil waqti abu sa mutumin da ake umarninsa da sake alwala da yin sallah fil waqti a cikin lokaci in ya samu ruwa tunda an ce sakewa kaga ya riga yayi yayi taimama ya cika sharadin ka gane sharadi ya cika na yin taimama da yin sallah kuma yayi taimamar kuma yayi sallar sannan kuma daga baya aka umarce shi da yin alwala da sake sallah bayan fa ba ganganci yayi ba ba shar'i ya bari ba amma kuma shari'a ta umarce shi bil i'adati da sake yin sallar nan fil waqti a cikin lokaci wa man la yu'maru da wanda ba a umarta sa da sakewa inda ya cika shar'i yayi taimama yayi sallah ko a cikin lokacin ne ruwa ya samu ba zai sake alwala ya sake sallah ba da an fa'ala ma umira bihi bayan mutum ya aikata abin da aka umarce shi da shi ala jihatul istibabi abu sa fuskar musahabbanci ko da ya cika sharadi yayi yanda aka umarce shi to akwai wanda sai ya sake sallar na akwai wanda ba zai sake fa qala mai risala yake wa man taimama min haula duk wanda ya taimama daga cikin waɗannan mutane da muka zayyana al'isharatu wannan ishara na ha'ula eh a karatun ma rabiu dama muna ismul isharatu ko karatun ka ne yawa karatun ba bugu ba mun kawo ha'ula ba to shine sai maka al'isharatu wannan ishara ta ha'ula a'idatu mai koma wata Allah sab'ati a sabutun bakwai albazkuri da aka ambata a cikin wannan mas'ala tunda muka fara maganar taimama muna magana ne hukuncin yin tayammuma akan mutum bakwai na farko almaridu alladhi la yaqdiru ala masil ma mara lafiyan da bai da ikon taba ruwa ko da akwai ruwa wal maridu alladhi la yajidu man yunawilu man yunawilu ma'a da mara lafiyan da zai iya yin alwalan ko wankan janaba amma bai samu wanda zai kawo masa ruwan ba shi wancan ba zai iya ba ga ruwan wannan kuma zai iya yi amma babu ruwa kuma ba mai kawo ruwa ka ai ka ga kudi ya bambanta dukkan su marar lafiya ne na uku wal musafiru alladhi yaqrubu minhu al-ma'u da matafiyin da ruwa yake kusa da shi wa yamna'u minhu khawfu dususin aw tibai amma abin da yake hana masa minhu zuwa ɗebo ruwan nan khawfu dususin tsoron yan fashi aw tibai ko namun daji ga ruwan ya sani daga ya gangara zai ɗebo amma akwai ‘yan fashi da muggan makamai, akwai zakoki da kuraye su ma nan suke zuwa shan ruwa. Mun samu sun hudu, wal musafirin da zai taƙana wujudal ma'ifin wakati, da matafiyin da ya sakankance da samuwar ruwa a cikin lokacin sallah yana da yaƙinin zai iya samun ruwa a lokacin sallar nan, ga lokacin sallah amma bai kai inda ruwan yake ba, amma ya tabbatar kafin lokacin ya fita zai samu ruwa. sai wa waliya'isu da wanda ya ɗebe ƙauna minhu daga samuwar ruwan alwala ki lokaci a cikin lokacin sallah yana ya ɗebe tsammani yana yana da tabbas ruwan sallah ba zai samu ba a jejin nan a cikin wannan lokacin sai dai bayan fitan lokacin sallah na bakwai shine wallazi laisa indahu minhu ilmu wanda bai da sanin halin samun ruwa shi ba zai kai ya ɗaya bai ƙauna ba ba zai kai yana da yaƙini ba bai san dajin ba bai san a ina ake samun ruwa ba ga lokacin sallah ya yi kuma ba yi da ruwa zai iya yiwuwa daga ya tafiya kaɗan ya samu ruwa zai iya yiwuwa har rana ta faɗi bai samu ruwa ba laisa inda hu ilmu ka gane ai wal ka'ifu da kuma mai tsoro arraji wanda kuma yana kauna yana tsoro na rashin ruwa a cikin lokacin sallah yana kaunar kuma samun ruwa a cikin lokacin sallah ka gane ai ila ko an ƙala a ba ƙaunuhu ba ne ila an ƙala a koko illa ne to shi ke na illa Allah ƙaunahu sai dai cewa faɗinsa da yake tun ma'asaban menene tun ma'asaban ma'ari sannan ya samu ruwa ba da an sallah bayan ya yi sallah dama kai zai samun lokaci ba da yake samun ka ba ba maganar asabal waqt a asalin nuskar risala din thumma asabal ma'a sannan ya samu ruwa ba da an salla bayan yayi sallah wannan alwaqt din sabaqul qalami ثم أصاب الماء sannan ya samu ruwan alwala ba da an salla bayan ya yi sallah waɗannan mutum bakwai ɗin da muka faɗa kowanne ya cika sharaɗinsa ya yi taimama ya yi sallah sun ma'asabar ma'a sannan kuma ya samu ruwa ba da an salla bayan ya yi sallah wanda yake da yaƙinin rashin ruwa sai aka saba wa yaƙinin nasa ya yi taimaman ya yi sallah kuma ruwan ya samu da yana da yakinin ba zai samu wanda kuma yake da yakinin ba zai samu a zai samu aka ce ya jinkirta ƙarshen mukutari ba to ya jinkirta ƙarshen mukutarin abin da yake yakini na samun ruwan kuma bai samu ba ya taimama yana idan da sallah kuma sai ga ruwan da duk sauran mutanen da aka faɗa to la yusaddaqu amma a wannan lafazi ba a gaskantawa alal maridi abu samarar lafiya allazi la yaqdu alamu sana'i wanda ba da ikon taɓa ruwa to alhamdulillah har yanzu muna ciki to sai mutane sun ma asabal ma ba da an sanna shi da zai kai mu zuwa ga ƙarshen hukunci insha Allah sai ne sai a tazi ko sai askari ne ne askari sai ne addu'a saboda lokacin sallah karatun namu yau fara da ruwa to ina ne ina za mu tashi askari shi ma dai zancen jini ne ko shi ma dai zancen salatu safari ba kitabu sala muna zancen lokacin sallah to ina za mu tashi ومن شك في دخول الوقت شافي نا 45 a tsirar farko daga sama ومن شك في دخول الوقت mutumin da yayin shakku cikin shigar lokacin sallah lam yusalli kar yayi wannan sallah yana shakku lokacin sallah yayi ko bai yi ba musamman a zamanin da babu agogo da zikiran sallah ba ko yana tafiya a daji a ƙasar da bai san lokutan sallarta ba a garin su ka ya sani ko yana da agogon ƙarfe kaza shi da lokacin sallah kaza to yanzu tafiya ta kama shi ya bar garin su da yankin yana tafiya a daji kaga ba magana ya kiran sallah agogonsa kuma ba zai yi aiki ba saboda in ya san ƙarfe kaza ne ake sallah a garin su a nan garin bai san ƙarfe kaza ake yin sallah ba kuma yana ga kamar yanzu lokacin sallah yayi kaman bai yi ba yana kokonto fi dukulul waqti to lan yusalli kar yayi wannan sallar a cikin shakku ba a addini akan shakku akan yaqini ake gina addini abin da zai shine wani ya tahid yayi kokari wajen gano shigar lokacin sallah wa yu'akkir ya jinkirta sallah hatta ya tahaqqaqa har sai ya haƙiƙance da shi dan lokaci au ko kuma ya galiba ala zannihi dukuluhu dukuluhu shigan lokacin sallah shine fa'ilin ya galiba ka gane ai dukuluhu shigan lokaci ya galiba yayin rinjaye ala zannihi abu tagatan yana mafi rinjayin zato yana ganin yanzu lokacin sallar nan yayi to sai yayi sallarsa a wannan lokacin fa in ta bayyana ruku qabla duk da haka yana da yaqini yayi ta haƙiƙi shigar lokacin sallah ko ya rinja da zato ga lokacin sallah sai da idan da sallar kuma ta bayyana ruku qabla aukar da sallah ya tabbata ya bayyana yayi sallah ne qabla kafin shigar lokacin a'a da shi ma ya san idan ta hakikin nasa ya saba ko linjaye zaton nasa ya saba da ya idar da sallah can sai ya ji kiran sallah sai ya tambaya ka sai ai yanzu ne lokacin sallah ne kaga ya tabbata ya yi sallah kabla hu kafin shigan lokaci to sallar nan ya sake ta in lokacin da ya yi to alhamdulillah sai ka ta wajurukun ma'azabun fatiha da salatul fatih Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره واقتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله